مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 11 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insani min aljinni wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun gama bayani ne game da abin da ya shafi al-isti'azatu min al-jinn muharramatun neman tsari na aljanu haraman ne a addinin musulunci wanda bayanai sun gabata akan haka yanzu gabar da zamu tashi ita ce al-isti'anatu bil jinn muharramatun neman taimako da aljani shi ma haramun ne kamar yadda neman tsari da aljanu haramun ne hakanan ka nemi taimakon aljani shi ma haramun ne kamar yadda muka sani da neman tsari da neman taimako kalmomi ne guda biyu kuma duk kowace ma'anarta daban yawwa neman tsari shine kamar neman fakewa da neman maguda zuwa ga wani neman taimako kuma neman wani wanda zai jawo maka wani alkhairi zuwa ga zuwa gare ka malai ce tariqus sahrati wal kuhan hanyar bokaye da 'yan duba ta ƙumu asasan alisti'anati bil jinni wa shayatin ya ce tana tsayawa ne asalinta tun da aka fara ta alalisti'anati a bisa neman taimako bil jinni da aljanu wa shayatin da shaidanu asali tun lokacin da aka fara bokanci to bokanci yakan tsayawa ne ƙarƙashin neman taimakon aljanu ko kuma yarjejeniya tsakanin su bokayen da da su aljanu din duk lokacin da boka zai wani aiki to yakan kirawo aljani ne taimaka masa wa hadha shirkun mala yace yin hakan kuwa shirka ne li'annahu li'annahu isti'anatun bi ghairillah saboda neman taimako ne da wani Allah madaukakin sarki wal abha min zalika malai ce to abin da ya fi rudarwa abin da ya fi rikitarwa daga wannan anna shayatin la takhdimu sahira mu sani cewa su shedanu fa ba sa yi wa kowanne irin boka hidima su yi masa wani aiki hatta yakfura har sai ya kafirce imma bi qaulin imma ya faɗo wata magana da za ta fitar da shi daga addinin musulunci aw bi fi'lin ko kuma ya aikata aikin da kai tsaye shirka ne fita daga addinin musulunci ne yan uwa ina fata an fahimta ma'ana asali in kaga shedani na taimakon boka to ya san cewa shi wannan bokan dan ba musulmi bane me dalili saboda a cikin sharɗan da ya bashi ya ce ba za mu aiki da kai ba sai kayi abu kaza kayi abu kaza bokan ya ce na yadda zan yi to waɗannan ayyukan dole sai ya kasance kafirci ne fito na fito ne da Allah madaukakin sarki idan boka ya yadda zai yi sai aljani ya zo ya masa hidima su aiki tare idan ku bai yadda ba sai ya ce to shikenan ha za fi raƙo bai ni wa bai shikenan sai kowa ya kama gabansa mala ya ce kullama kana sahiru a'sa lillahi duk lokacin da shi dan shi mai bokanci ya kasance mafi sabo ga Allah madaukakin sarki ya fi karfin hali wajen sabawa Allah madaukakin sarki to kanat ash-shayatin minhu aqrab wa lahu atwa to a lokacin kuma shaidanu sun fi kusanci da shi sun fi kuma yi masa da'a duk abin da zai faɗa nan da nan aljanu ya su zo su masa abin da yake bukata da ya faɗi magana za su zartar me yasa saboda gwargwadon kafircin boka gwargwadon shaidancin shaidanin da suke masa aiki shi sa za ku ga su kansu boka ya martaba martaba aikin wani ya fi na wani ƙarfi yanzu akwai bokan da idan ka je wajensa nan take kake so a kashe maka wani nan take za a kashe shi kamun ka je gida ya rasu akwai su da yawa wallahi in kana so a kashe ma wani idan ka je ka kai sunansa zai ce hauka tashi kake so a yi ko kashe shi kake so a yi ko so kake a fitar da shi daga gidan ko kaza duk abin da ka zaɓa a lokacin idan ya maka wani kafin ka koma gida ka samu wancan din sai ka abin ya tabbata a kansa wani kuma idan ka je sai an baka wani garin magani an baka wani abu an ce ka sa a kaza ka sa a waje kaza da sauransu to kaga wannan bokancin nasu ai karami ne bai kai wancan ba to kowanne gwargwadon yadda yake wa shedanin da yake aiki da su biyayya wajen kafircewa Allah madaukakin sarki da shirka to gwargwadon su kuma bokaye aljannin yadda suke masa biyayya suke zartar da aikin sannan da da ya umarni yan uwa haka al'amarin yake shi sa ku ga su kansu bokaye suna da maratib mutafawita wani ya fi wani wa kunna nasma'u malam wahid yace mun kasance muna jin labari wa nahnu sigar a lokacin muna kananan yara inji malam wahidu yace anna rajulan akwai wani mutum sahiran mashhuran boka ne shahararre kowa ya san shi a garin su a can misira kenan tunda kun san kun san da misira inda boka ne to hadithu la haraj akwai su da yawa yace to a garin mu yace akwai wani boka shahararre kana la yaqubu bi sihrihi ya kasance shi wancan bokan na garin su malam wahidu baya yin sihirinsa baya yin tsafinsa duk lokacin da zai yi aiki wala ta'ti illa ne ko wala ta'tihi shayatin na'am shedanan da suke masa aiki ba sa zuwa wajensa hatta yasna'a min al-mushaf hidha'al har sai ya yi takalmi da alqur'ani izu 60 an fahimta ya samu izu 30 ya daura shi a wannan kafar ya samu izu talatin ya ɗaura shi a wannan kafar ya rinka takawa ya taka talatin anan ya taka talatin anan ko kuma duk qur'anin ma nan qur'ani nan qur'ani duk zai iya ɗauka ya sa qur'ani izu sittin a wannan kafar dama kafar hagu ya sa qur'ani izu sittin ya rinka taka shi haka ya ɗaure shi a kafarsa kamar takalmi to kaga dan Allah wannan kafir ce fa ya wuce wannan maganar Allah madaukakin sarki ka sa ta kafa ka rinka takawa wannan fa yayi wannan ne dan shedan da yake musu aiki yake aiki da su su masa biyayya ya ce a garinsu ne kowa ya san shi haka yake idan zai yi aiki da ya yi wannan kuma sai shaɗanin su zo sai su buƙaci me yake buƙata sai su yi masa shi kenan shi ya samu abin da yake buƙata Allah kiyaye mala ya ce fa yalbisahu fi qadamaihi ya sanya wannan qur'ani izu 60 din a kafarsa wa yadkhulu bihi almirhaba kuma ban daki ma zai shiga da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban daki zai shiga da shi qur'ani izu 60 zai shiga da shi ban daki yana taka shi a kafan najasa da fitsari da yana taka alqur'ani akan najasa duk fa wannan fa duniya ake nema yan uwa ba lahira ake nema ba walidhalika kanat ash-shayatin takhdumuhu malaiti shi sa aka samu shedanu sune masa hidima wa tahduru lahu ash-shay'a ila baitihi suna kawo masa abubuwa har cikin gidansa saboda shahararren boka ne duk wani aiki da ya tashi mai tsada ta wajensa ake zuwa saboda aikinsa kamar abin da bahaushe yake cewa kamar yankan wuka kamar yadda suke cewa da yayi abu shikenan ya riga ya zartu me dalili saboda irin wannan kafirci irin wannan kafirci shi yasa ƴan uwa kada ka rudu da duk wani wanda za ku ji an cewa aikin sa kamar yankan wuka in mutum ba Allah bane ina aikin ka zai zamto kamar yankan wuka ai ƙarya ne kowa ya riga ya sani amma sai a ce ga wani malami aikin sa kamar yankan wuka ga wani kafiri dai ba ba malami yawwa saboda wannan shine abin da yake faruwa babu wani boka wallahi da yake bokanci na gaske kamar yadda muka bayani a baya ba tare da yana wani abubuwa da yake kafircewa Allah maɗaukakin sarki bane sawa'un ya sani ko bai sani ba wannan shine sharadin maybe shi a irin tasa mahangar saboda jahilcinsa da rashin iliminsa bai san ma kafirci yake yi ba amma kuma abubuwan da yake yi kafirci ne saboda haka sai ka samu yana yin abubuwa kuma abubuwan suna kai masa da ya je wannan an yi masa kaza an je wajensa shikenan sai ga abin ya warware da wancan an ɗauke masa kaza an ce da an je sai a ce wajen abin yana waje kaza a je a nemo shi shikenan sai ga mutane kuma duk sallar sun koma wajensa yanzu abin takaici da abin mamaki za ku ga irin waɗannan masu harkokin har shiga tv suke da rediyo suna tallan kansu saboda tsaban lalacewa al'ummar musulmi tv ake shiga da rediyo ana suna tallan kansu suna tallan kansu kuma abin mamaki sai ka ga mutane ana ta tururuwa wajensu inda ka san wallahi inda ka san ranar juma'a layi ake in ka je tun safe sai ka karfe hudu a wajen ka je fa asarar imanin ka ne a wajen fa ka je za ka zubar da imanin ka ne ka dawo gida fanko amma kuma ka je tun safe har la'asar ga masallaci inda za ka je kyauta ka samu lada ka dawo gida amma ka ki zuwa ɗan uwa Allah ya shirye da mu mala yace hadha kufrun sarihun ma'lumun hatta lada lada sahiri nafsihi yace wannan kafirci ne karara a fili sananne hatta shi a wajen bokan akan kansa da wannan aikin ya san ya kafirce wa Allah shi kansa ya sani walakin al-umur al-muhzan sai dai walakin al-amr al-muhzan sai dai al'amari mafi takaici da bakin ciki anna min as-sahrati man yakfuru billahi huwa la yadri akwai wanda shi boka ne yana aikin da yake kafirci ne ga Allah madaukakin sarki amma bai sani ba saboda jahilcinsa fa hadhihi al-azaim allati yaqulunaha wa tilka al-tilasmat allati yaktubunaha yace waɗannan irin azaim irin surkulle da su bokayin suke faɗa da dalasumai ina ji da hausa dalasumai ake cewa ko dalasumai da suke rubuta abinda ake nufi da azaim shine surkulli akwai maganganun da za ku ji suna faɗa su kansu ba san ma'anarsu ba maganganu ne za ku ji suna faɗa su kansu ba san ma'anarsu ba kamar arin wani ya kakafa ya ilu ya wani menene ilu ana kaji ana wani kaf wani ana faɗa wani abu kalmomi su ba hausa ba ba larabci ba ba turanci ba ga sunan to waɗannan su ne surkulli da kuma tsilasmat za ku ga wasu irin abubuwa ne ake rubutawa amma ba larabci ba ne ko kuma larabci ne sai a da wasu abubuwa sai kaga kawai harafai ne kawai ka'un ce da sa'un da waye a haɗa in aka ce ka haɗa abubuwan ka karanta ba aka iya ba ina fata an fahimta ai duk za ku ga ana irin waɗannan abubuwan ko to sai da lasimai sai a rinka rubutawa wani lokaci kamar yadda zamu zo mu ji dan yaudara da iya salo sai a haɗa abin da aya alƙur'ani sai a rubuta ayar alƙur'ani sai kuma a haɗa da irin waɗannan abubuwan sai a rubuta tare ina katimai sunansu hatimai to duk da duk da irinsu dai amma su wannan kalmomi ne zaka ga ana rubuta amma dai ba za ka ce ga ma'anarsu ba ba za ka ce ga ma'anarsu ba to irin waɗannan abubuwan da suke rubuta mala yace mu'zamuha bal kulluha shirkun wa kufrun sarihun yace mafi yawancin waɗannan kalmomin da ake rubutawa ko kuma waɗannan kalmomin da ake faɗa irin wannan surkullan ya ce mafi yawancinsu ya ce kai ba mafi yawancinsu ba dukkaninsu ma kafirci ne karara kawai a cikinsu shi wanda yake rubutawa ɗin ko wanda yake faɗa ɗin bai sani ba bai san abin da yake rubutawa ba maybe shi ma ba shi aka yi maybe shi ma wani aiki ya yi gagarumi aka ɗauka aka bashi aka ce ga wannan maganin kariya ne ka taimaki kanka da shi ga wannan maganin kaza ne wannan maganin kau dabara ne wannan maganin kaza ne bai sani ba sai ɗauka jerin amfani da shi shi abin da yake ɗauka kariya ce yake wa kansa amma abin da yake ɗauke a cikin rubutun ko a cikin maganar da yake faɗa wallahi kafir cewa Allah maɗaukakin sarki ne kai tsaye fita daga addinin musulunci malai ce walakin naha bi hurufin ghairi mafhuma sai dai za ku ga ana rubuta su ne da harafan da ba za ka fahimce su ba kai baka san abin da ake faɗa ba ko ka iya larabci ba za ka iya karantawa ka gane ba dan kawai a hargitsa suke a cakuɗe haka ake rubuta su وقد يدخلون فيها شيئا من القرآن كنت با سما ليتي wani lokaci za ku suna shigar da wani abu na alqur'ani a ciki hatta yadhunna aljuhal har jahilai su dauka cewa annahum la yastakhdimuna illa alqur'an cewa ba ba wani abu suke amfani da shi ba sai alqur'ani yan uwa za ku iya tunawa can shekaran da suka suka gabata akwai wani littafi da aka taɓa rubuta mai suna birdin yasin ban sani ba ko har yanzu akwai shi ya sun ce aka ɗauke ta gaba ɗaya kowace aya sai a ce wannan maganin kaza ce to ƙasa kuma sai a sako sai a ce ga yadda za ka yi amfani da aya sai a rubuta maka wani hatimi sai a rubuta wasu ‘yan kalmomi a gefe da sauransu haka sai a ce ka rubuta ayar alƙur'ani sai ka rubuta hatimin a ƙasa ka rubuta adadi kaza kai kaza da shi kai kaza da shi da sauransu maganin kaza ne littafi ne sosai aka rubuta ana ta sayarwa a kasuwa yanzu dai alhamdulillah da awa sunna ta yi tasiri Allah madaukakin sarki ya saka malaman da alkhairi irin wannan littafin za ga yanzu babu su wallahi sai ake ana ta amfani da shi da mu mana da sumuma kwarai da gaske to duk irin waɗannan abubuwan za ga aya alqur'ani sai a ce yasin sai a ce ƙasa gashi kai kaza kai kaza kai kaza wal qur'anil hakim ƙasa gashi maganin kaza ce kai kaza kai kaza kai kaza da sauransu to waɗannan abin kaza da kaza da kaza din da baka san su ba a nan kafircin yake yan uwa ba a cikin aya alqur'anin bane kada ka rudu a baka ka ga wata laya a cikinta akwai karatun alkur'ani akwai aya alkur'ani to ka duba gefanta da tsakiyarta ko gabanta ko bayanta ka ga me aka rubuta kuma a jiki yan uwa mu fahimci cewa ko da malaman da suke gani cewa babu laifi ai laya dukkanin su abinda suke ce shine layar da yake aya alkur'ani ce tsantsa a ciki duk da maganar su marzuhiya ce amma abin da suka ce shine ayar da take aya abin nan layar da take ayar alqur'ani ce tsantsa amma ka je ka kalli irin wannan layoyin abin da ake rubutawa idan ka ga ayar alqur'ani ɗaya sai ka ga wasu abubuwa wanda baka fahimce su ba to shine abin da muke bayani yanzu ɗan wannan fata muna fahimtar wannan yawwa saboda imanin mu shine abu mafi tsada mafi tsada da Allah madaukakin sarki aje a cikin kirjin mu idan muka yi asara sai mun yi asara komai zuwa mu duniya ba shi da amfani shi sa duk abin da zai taba maka imani yan uwa dole ne ka tsaya ka yi fada da shi iyakacin ranka ka ka raba kanka da shi to waɗannan abubuwa muna cikin su tsindim kuma muna ta yi ba mu sani ba wasu ba su sani ba wasu an shigar da su ana kai su ba su sani ba wasu kuma gashi nan saboda san zuciya ne kawai sun sani amma suna yi mala ya ce ولقد رأيت كثيرا من هذه العزائم yace hakika shi wahid yace naga wasu daga cikin irin waɗannan surkulle da ake rubutawa ko ake karantawa wa in wa ma ra'aytu azimatan hatta al'ana khaliyatan min ash-shirk yace ni ban ga wani surkulle ba har yanzu da yake babu shirka a cikin sa shi da yake malam wahid ya ƙwarya irin wannan harka sosai da sosai ya santa ciki da bai yace shi bai ga wata surkulle na faɗa a baki ko na rubutawa da yake babu shirka a cikinsa ba idan kai ba ka iya fahimtar abin da aka rubuta su da suke sun san fanni za su iya karanta abin su fahimci abin da abin ya kunsa malai ce wal maqsud babban dai abin nufi anan anna sahira alladhi yanqiqu bi hadha bi hadha al kufr haqiqa bokan da yake furici da irin waɗancan kalmomi na kafirci wa in kana la ya'lamu annahu kufrun koda bai san cewa kafirci bane kuwa fatarahu yusalli wa yusum za ka same shi yana sallah yana azumi wa huwa mushrikun kafirin alhali kuma ya kafirce Allah madaukakin sarki me dalili malam ya dauko ta magana da yace da yawa daga ciki suna yi suna kafirce Allah ba san sun kafirce ba an fahimta ma'ana shi abin da yake a cikin zuciyarsa bai san kafirce yake yi ba to amma yana yi ne saboda me saboda a gani yake taimakon wasu yake ko kuma dan ya samu abin duniya da abin da yake yi amma inda ya san ƙararar cewa kafirci yake da yawa daga ciki ba za su yi ba to amma haka aka ba sabon a rufe shi kuma bai bincike ba bai san menene ba kawai sai ya dauka cewa ai wani lakani ne wani kaza ne kawai sai ya ci gaba da amfani da shi malai ce wal iyadu billah fa hadha alladhi khasira dinahu wa dunyahu zalika huwa al-khusran al-mubin yace irin waɗannan shine wanda wanda mutum yayi asara addininsa da duniyarsa wannan ita ce babbar asara Allah maɗaukakin sarki mana tsari da ita malai ce halil jinnu taskunu buyutal insi shin da gaske ne aljanu suna zama a gidan mutane kafiran ma yusha'u malai ce da yawa zance yakan yadu annal makanal fulani awil bait awil baital fulani maskunun bil jinni zance yakan yadu da yawa a cikin mutane cewa gida kaza fa akwai aljanu a ciki ko waje ka zafi akwai aljanu a ciki da yawa galibi ko da a cikin ungoyoyin mu da garuruwan mu akwai gidan da zaka ji an ce a gidan suwa na akwai aljanu a ciki ko gida kaza akwai aljanu a ciki sai ka ji an ce wannan gidan hayan duk wanda ya shiga ciki akwai aljani kaza a ciki zai iya cutar da shi ana wannan a cikin mutane da yawa malai ce fa hal hadha sahihun to wannan abin da ake faɗa cewa aljanu suna zuwa gidan mutum kawai su tare su cutar da mutane a cikin gidan ko a wajen shin da gaske ne sai malam wahid yace fil haqiqati anna fi hadha al amr haqqan wa batilan yace a zahirin gaskiya a cikin wannan al'amari na cewa aljanu suna zama a gidan mutane ko a wajen da mutane suke harkokin su yace akwai abin da yake na gaskiya haƙiƙa hakan ne sukan zama wasu abubuwan kuma da ake yadawa yace ƙarya ne ba daidai bane duk kuma zai kawo maka misali insha Allah ta'ala zai kawo maka misalin na gaskin zai kawo maka misalin wanda yake na ƙaryar sai yace amma fi janibil haqqi fihi ya ce amma janibin inda yake na gaskiyar a cikin zancen fa huwa anna hadha ja'izun yace yin hakan aljanu su zauna a gidan mutane abu ne da yake abu ne da yake mai yiwa mumkin waqi'un mushahadun abu ne da yake zai yiwu kuma ya faru ma an gani wa akhbarat bihi shari'atu al-gharra hatta shari'a mai haske ma ta bada labari da wasu daga ciki wa qad marra bina hadithul fata ai kada mu manta hadisin saurayi ya gabata ko ya riga ya gabata al-ansari wannan mutumin madina allazi wajada jinnan fi baitihi wanda ya samu aljani a cikin gidansa wa qad tasawwara bi suratin hay bi surati hayya wanda ya juye ya rikide ya zama ya zama suran maciji wannan labarin ai mun karanta shi a baya ko yawwa da kun ga wannan aljani ne kuma a ina a cikin gidansa wanda da labari ya je wa annabi annabi me yace yace kun ga akwai aljanu musulmi da suke zaune a garin Madina tare da mu ba haka annabi yace ba haka annabi ya faɗa to ashe kun ga da gaske ne ashe aljanu sukan iya shiga gidajen mutane su zauna da gaske ne yace wal hadithu bi tulihi fi sahih muslim hadisin da tsayinsa yana cikin sahih muslim wa qala abdullah ibn muhammad ibn al-qurashi abdullah ibn muhammad ibn al-qurashi yace haddathana al-hasan ibn bin jawhar haddathani ala haddathani ibn abi ilyas qala haddathani abu abbad bin ishaq an ibrahim an muhammad bin talha an sa'ad bin abi waqqas ya koro isnadin sa har zuwa kan babban sahabi sa'ad dan abi waqqas ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba su aljannatin suna taka kafarsa a doron duniya qala yace shi sa'ad yake cewa baina ana bina'in an dari yayin da yake nayi nesa da gidana in aka ce na'a shine ai ba'uda ma'ana na'a shay'u ai ba'uda shay'u yayin da nake nesa da gidana ma'ana na fita daga gidana dan yi nesa idh ja'ani rasulu zawjati kawai sai ga dan aikin matata ya zo min mai gidan ta aiko fa qala ta ce ajib fulanatan wanda kazo ana kiranka a gida kazo in juwanci fastankar fastankartu zalika sai naji babu dadi ba yanzu na fita daga gidan ba a ce kuma nazo ana kira na fa dakhaltu sai dai na tafi fa qulu ina zuwa nace ma menene kuma irin dai abin nan mutum a fusace ma menene kuma yanzu na fita kuma a ce na zo faƙalar ce ta ce inna hadhihi alhayya ta ce kaga waccan mucijiyar a cikin gidansa mucijiyar take ta nuna masa ita ta ce kaga waccan mucijiyar wa asharat ilaiha ta nuna masa ita ta ce kuntu araha bil badiyati idza khalawtu ta ce duk lokacin da na fita biyan bukata ta a bayan gari ina ganin ta kun san a lokacin kamar yadda muka sha bayani ba sa yin bayan gida a banɗaki ko waje ake fita idan mutum na jin bayan gida sai ya fita bayan gari da maza da mata da haka ake fita sai a fita bayan gari daji sai a je a biya bukata sai a dawo ta ce to duk lokacin da ta fita biyan bukata ta tana ganin wannan macijiyar a hanyarta ba ɗaya ba biyu ba ta ganta da yawa sun ma makastu la araha ta ce sannan kuma sai na ɗauki wani tsawon lokaci na daina ganin ta ta ɓace min hanyar da nake ganin ta daidai inda nake ganin ta sai na daina ganin ta ta ce la ara hatta ra'aytuha al'ana tace yanzu kuma ina shigowa gida kawai sai na ganta a cikin gida wa hiya hiya kuma ita ce wallahi na gane ta a arifuha bi ainiha na gane ta ita ce yadda nake ganin ta a cikin ita ce ana yan uwa an fahimci bayanin ko macijiya ce da suke haɗuwa an yanzu kawai ta ganta a cikin gida ta kawo mata ziyara kenan wa qala marwacin kisa yace fa khataba sa'adu sai sa'adu dan abi waqas ya hudu ba خطبة الحاجة كنا خطبة حميد الله وأثنى عليه شيني إن الحمد لله زوا قرشي دي إنك أنت حميد الله وأثنى عليه قال بي أبن ديك في إن الحمد لله زوا قرشي يقولي وألا ثم قال سنين سيتي إنك قد آذيتني وإني أقسم لك بالله yace ke micijiya ki sani wallahi kin cutar da ni da kika shigo min gidana kika firgita iyalaina kika tayar musu da hankali yace amma ne miki rantsuwa da Allah an ra'aituki ba da hada idan na ƙara ganin ki a cikin gidana bayan wannan la'aktulan naki wallahi sai na kashe ki ya mata ya mata wani kenan last wani ne ma wannan yace fa yace fa kharajat al hayyatu sai mucije kawai gashi ta silale ta fita fansabat min al baiti sai gashi ta fito ta silale daga daga kofar ɗakin da take ثم من باب الدار سنة تفتح تقوف جدا تكام جبنتا ألوك تدق ألوك سنبا أرغن انتا kunga wannan shi nuna mana ashe mutijai ko kuma aljanu suna zama ina kenan a cikin gidan suna shiga gidan mutane suna shiga gidan mutane sai nuna maka ashe wannan mutijiyar da take gani a hanya menene aljana take aljana take gani suna dan haduwa ne ita kuma ina gani ban sani ba ko so take su kulla kawance ta kawo mata ziyara shine to amma dai mata wani yace ka ta ƙara dawa kuma Allah ya taimaka ba ta ƙara dawa ba sannan wahaka ibnu aqil fil funun qala hakan ibnu aqil ya hikaito ta kissa yace qala indana bizufir yani min baghdad yace ya kasance a garin baghdad iraki kenan darun akwai wani gida kullama sakanaha nasu duk lokacin da mutane suka shiga gidan suka zauna asbahu mauta da da asuba sai dai aje ibi gawarsa a cikin garin a cikin gidan an fahimta yan uwa gidan haya ne amma duk lokacin da mutane suka kama hayan gidan idan suka shiga to da asuba wallahi sai dai a ibi gawarsu haka haka gidan yake fa jaa marratan rajulun muqri'un ay hafizul qur'an hafizul lil qur'an ana nan ana nan wata rana sai wani mutum shi shi kadai sai ya zo saboda haka shi wannan mutum an yi sa'a mahadacin alkur'ani ne eh makarancin alkur'ani ne alaramma ne sosai da sosai faktara ha sai karba hayan gidan shine al-iktira sai karba hayan gidan farta qabana mutane sai suka yi dako yan gulma kenan sai aka yi dako ana ganin me zai faru yanzu kun ga maimakon aje a yi masa nasiha a ce ga abin da yake faruwa a gidan amma wai sai aka laɓe sai abin ya faru sai a ce ai dama mun sani eh dama mun sani ai ban sani ba su ba san aramma bane ai kawai sun bashi gida ne wato ina gaya mana halin mutane ne maimakon aje a same shi tun farko a gaya masa a cewa ne yanzu haka muke ba ana yin abin da ba daidai ba ana yin abin da bai dace ba wai maimakon aje a hana abin tun kafin abin ya faru sai abin ya faru sai wani zai ce maka ai ni naga ana yi ai lokacin da ake wucewa ake kaza a gaba na ake yi to me kai da kaga ana wucewa me amfani wannan labarin naka labarin banza ne ba shi da amfani shi abu tun lokacin da kafin ya faru ya kamata a yi maganin sa a hana shi ba sai ya faru ba haka al'ummar mu take Allah madaukakin sarki ya gyara mu gaba daya saboda haka sai suka yi dako su ga me zai faru fa asbaha saliman sai waye gari lami lafiya abin da ya same shi ya fito yana ta harkokin sa fata ajjabal jiranu wa sa'aluhu sai duk makota suka yi ta mamaki kaga ba Allah nan ya fito babu abin da ya same shi sai suka tambaye shi fa qala sai ce musu lamma bittu biha yayin da zan kwanta bacci a wannan gida farkon shiga ta ki sallaitul isha sai nayi sallar isha mutumin kirki ne dama me biye sallar isha me biye dan gida fulfulin sa to tun daga nan kaga ya fara ya fara sawa kansa kariya kenan ko yawa nan ita kanta sallah ɗan uwa kiyaye sallah a cikin jam'i ka rinka yin sallah guda biyar ɗan uwa wallahi tsaro ne daga aljanu ka rinka kiyaye sallah ita kanta kadai a cikin jam'i ka rinka yin ta a lokacin ta tsaro ne wannan da aljanu shi shi kadai ɗan uwa yace sai sallar isha'i wa qara'atu shay'an min alquran da ba kun san ma'abuta abin ba sa iya zama ba su karanta alqurani ba yace sai na karanta wani abu daga cikin alqurani kafin na kwanta bacci sai yana zane wa idza shabun sa'ida min albi'ri kawai sai ga wani saurayi yana fitowa daga cikin rijiya sai aka mu cikin rijiya yana fitowa fa sallama alayya yana zuwa koyi min sallama sai fahimtu sai na tsorata na firgita na razana faƙala sai ce la ba'asa kada ka damu babu komai allimni shay'an min alqur'ani sai zuwa ne ka koya min wani abu daga cikin alqur'ani yace ina jin haka fa surriya anhu sai na ji duk damuwan nan da tsoron na ya tafi ashe ma dan uwa ne ba cutar da ni zo yi ba dan mutumin da ya ce ka koya masa alqur'ani ka san wannan menene mutumin kirki ne insha Allah ta'ala sai sai tsoron ya tafi ai zahaba khawfuhu sai ai abin da yake nufi tsoron nasa ya tafi sun makulta sai na ce da shi hadhihi daru kaifa hadithuha sai na samu dama sai na tambaye shi na ce wannan gidan me labarin sa ne me yake faruwa a cikin sa qala sai ce nahnu jinnun muslimuna yace mu aljanu ne musulmi da muke zaune a cikin wannan gidan naqra'u wa nusalli muna yin karatun alqur'ani kuma muna yin sallah yace amma wa hadhihi dar shi gidan matsalarsa la yaktariha illa al-fusaq ba wanda suke zuwa su karba hayarsa sai fasikai mutanen banza ne suke zuwa su karba hayarsa fa yajtami'una ala al-khamri sai su haɗu su zo su ta shan giya su gayyato mutane a zo ai ta shan giya ana fasikanci a gidan shine abin da suke yi yace mu kuma fa nakhniqahum sai mu shashake su sai mu kama su mu shaƙe su mu kakkashe su duk lokacin da muka ji an fara shan giya ne sai duk mutumin kirki duk mutumin kirki baya so ya gane abin da ba daidai ba yan uwa haka ne ko ba haka bane yanzu duk inda kake kaga an zo ka je inda aka ce kusa da kai ne makotanka ana shan giya ko gidan karuwai ne ko gidan caca ko inda ake haɗuwa ai ta ɗura ashar ana zage zage ana abin da ya kama da ka ko ana ta kaɗa kaɗa ana ta di ana ta dije mata suna rawa a ce makotanka ne dan Allah matsanka na mutumin kirki ya kake ji a zuciyarka haka ne duk mutumin kirki baya son abin banza haka shi kuma mutum mutumin banza baya son zama da mutumin kirki me yasa saboda yawan nasiha baya san yawan nasiha baya san yawan nasiha dan shi ka'ida mutum banza za ku ga baya so a rinka yawan tuna masa lahira cewa na ka ji tsoron Allah wani ka tana da makomaka wani ka tana to shi baya san haka baya san haka sai ce baya san wa'azi yace fa qultu sai na ce masa fa fil layl akhafuka fataji'u fataji'u nahar bayan ya ga bashi labari sai na ce masa to fa fil layl yanzu darasi da daddare ba zai yi ba na san kai aljani ne saboda haka mu zo mu dar mi karatu da dare to wannan darasin ba zai yi ba saboda haka fataji'u bin nahar ka zo da rana ma'ana karatun alkur'an da ya ce a koya masa ya ce yanzu darasi in koya maka karatu da daddare ba zai yiwu ba saboda ina jin tsoronka ya fito fili ya gaya masa ya ce amma ka dawo da rana ido na ganin ido sai mi karatu yan sai a darasi kala na'am ya ce to ba matsala zan zo da ranar sai kuma cikin rijiyarsa abinsa ya shiga cikin rijiya kala na'am ya ce to shi kenan wa kana yas'adu min al-bi'r ya ce ya kasance yana fito duk lokacin da zamu karatu yana fitowa daga cikin rijiyar nan bin nahari da rana ya ce wa allaftu hamma na saba da shi saba da shi muke harkokinmu to wannan shine sirrin wannan kissar mala ya kawo mana ita da dan nuna mana ashe aljanu suna zama a ina a gidaje a gidaje wannan da gaske ne da gaske ne a lokacin da muke bayani akan masakin jin guraren da aljanu suke zama an yi bayani akan cewa gidan da aka bar shi babu kowa haka ne duk gidan da ya kasance an wofintar da shi babu kowa to galibi aljanu sukan je su zauna a wajen sai su ci gaba da harkokinsu to wani lokaci kuma akan yi rashin za a lokacin da aka daɗe aka ba gida sai kuma a dawo a ce za a tare a gida to a lokacin su kuma sun shiga gidan sun hayayyafa sun yi abin da sun dan kafa nasu abubuwa to yanzu kai kai ne kana cikin gida ko da haya aka baka gidan lokaci guda a zo a ce kawai ka tashi rana ɗaya ba notice a zo ka ce ka tashi amma ka abin da ba daidai ba to suna gida kawai sai su ji an ruguza nan wajen an daki nan wajen an kaza an taka musu kaza za a zauna lafiya ba zaman lafiya to shi sa duk irin waɗannan gidajen idan Allah ya sa kai ne za ka yi amfani da su kai ka kama haya ko kai ne ka siya to dole ne ka taka tsantsan na farko lokacin da aka shiga a karanta alkur'ani a karanta suratul baqara duk kuma inda za a shiga a wani ban a rinka bismillah to insha Allah ta'ala za su tashi su tafi dan da ba muhallin su bane ina fata an fahimta za su tashi su tafi amma kawai kai tsaye a je a rinka bige-bige da sauran sai a samu matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wal akhbaru fi hadha kathira وقد مر شيء منها labarai irin waɗanda suke bayani akan akwai aljanu da suke zama a gidajen mutane waɗanne ce abubuwa ne da suke da yawa wasu daga cikin masu riga sun gabata a baya insha Allah ta'ala anan zamu dakata saboda wannan wata kissa ce ita ma mai tsayi da malam zai kawo wanda lokaci ba zai ba mu dama makaranta ta gaba ɗaya ita kuma zai mana bayani ne game da abubuwan da ake yi na ƙarya a ce aljanu ne shi ma dai gida ne a ce akwai aljanu a ciki amma zamu zo mu ji yadda abin yake insha Allah ta'ala labari ne mai ban dariya kuma da ban mamaki wanda ya faru insha Allah ta'ala sati mai zo a kansa za mu tashi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na'am iya na'am karama da ake cewa karama mutum karama ce da shi kuma yadda za ka gari ya ce da shi nan wani kaza yana ba da magani da zafi abin da ya kama da shin karama ana iya maimaita ta ko kuma
to tambayar da yake yi shine a mutum ne ka je wajen sai ya ce maka ayya maka istihara ya ga abu kaza to mu dai abin da muka sani manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu istihara abin da ake nufi da istihara istikhara ne ake cewa shine neman zabi ko daga al-khiyar ne ai ko al-khiyar shine zabi istikhara ma'ana neman ai talabul khiyar ko neman zabi kenan zabin wa kake nema Allah subhanahu wata'ala to annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda Allah ya aiko ya koyar da mu addinin musulunci gaba daya shine ya faɗa a cikin hadisi ingantacce Abdullahi da Mas'ud ya kasance yana koyar da mu istikhara hadisin Jabir kamar yadda yake koyar da mu aya a cikin alqur'ani haka ne ko ai hadisin gashi nan shahararre ne kowa ya san shi a cikin hadisin me yace yace duk lokacin da wani al'amari ya taso kana so ka istikhara a kansa sai kai sallah nafila raka'a biyu sannan sai ka karanta wannan addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika bi qudratika wa anta alam wa ana wa ana la alam Allahumma zuwa dai karshen ka karanta idan ka gama karanta istikhara gaba ɗaya kai daya biyu uku da sauransa haka to sai ka bawa Allah madaukakin sarki zabi shi Allah zai zaba maka abin da ya fi alkhairi galibi zaka ji wasu mutane suna cewa idan kai abin zaka ji zuciyarka ta fi karkata ba lalle bane ai ka bar abin da kake so yanzu misalin da zan baku shine saurayi ne yana son budurwa zai aure ta san santa ya riga ya shiga cikin zuciyarsa sosai to dan yayi istikhara ba lalle ji santa ya fita daga cikin zuciyarsa ba an gane da wahala amma Allah madaukakin sarki zai kawo sanadiyar da abin zai lalace ka auro ta ita ce mafi alkhairi a gare ka shine kawai yan uwa ina fata an fahimci wannan mu fahimci wannan da kyau ba wai lalle ne ka ji a zuciyarka ta karkata zuwa ga a'a maybe abin da kake so din ai a sa'an tuhibu shay'an ne ko wa huwa sharrul lakum da yawa wasu abubuwan zaka ji kana san su amma ba alheri bane to Allah madaukakin sarki shi da ya san alkhairin shi zai canza maka zuwa ga abin da yake mafi alkhairi to ƴan uwa wannan ita ce istikhara ta addinin musulunci da annabi ya koyar da mu amma babu inda addinin musulunci ya ce wani zai wani istikhara istikhara kowa shi yake wa kansa da kansa ƴan uwa mu fahimci wannan wallahi duk wanda ka je wajen sa ya ce maka jama'a istikhara dan fara ka zai na yi rantsuwa wallahi duk wanda ka je wajen sa ya ce maka je maka istikhara wallahi dan fara ka zai kai kai za ka wa kanka da kanka istikara wannan shine zance na gaskiya babu na biyu idan akwai inda aka taja wani istikara yadda muka kawo hadisin nan shi ma sai ya kawo hadisi shikenan an wuce wajen uwa ba shikenan ba wani baya wani istikara kai kake kanka istikara magana ta biyu kuma game da cewa wani yana ba da magani wanda maganinsa idan ya bayar sai ya yi kuma wai karama ce abin da ake nufi da karama shi ne wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki yake karrama wani bawansa mai binsa idan mutum yana bin Allah maɗaukakin sarki ya ne masa biyayya ya ne masa da'a to sai Allah maɗaukakin sarki ya karrama shi da wani abu wanda yake ya saba al'ada yanzu haka a cikin radisali na babin da muke karantawa kenan babu karamatul aula'i wa fadlihi muna ta kawo misalai irin waɗannan a cikin babu to ƴan uwa ba kuma wai dole bane dan kana bin Allah sai Allah ya baka karama yanzu waɗanda suka fi kowa daraja da kima a cikin mutane bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa suwa ne sahabbai to a cikin sahabbai kowa yana da karama a cikin su kowa akwai wani karama sa kaza wani karama sa kaza kowa yana da karama a cikin su akwai wanda ba su da karama sai ya nuna cewa wani ma an masa albashi da aljanna tun yana duniya amma ba za ka ci za ka ci ga karamarsa ba karshen da karama ba shiga aljanna bane dan Allah akwai karama da ya fi shiga aljanna to Allah ya baka aljanna amma bai baka karama ba karama takan zo ne gwargwadon buƙatuwar bawa gwargwadon buƙatuwar bawa kuma shi kansa bawan da Allah ya karama shi bai san abin zai faru ba a fahimci wannan ba mutum ne yake cewa ba mutum ne yake zuwa ya ce to wallahi sana yi abu kaza wannan tahaddi kenan annabawa suke wannan mu'jiza kenan annabi ne za a zo a ce in ka isa kai abu kaza sai Allah ya bashi mu'jiza sai wannan abin ya faru a ce da annabi ka kirawo wata ya zo ko kuma wata ya tsage sai Allah madaukakin sarki ya sa abin ya faru sai wata ya tsage wannan mu'jiza kenan annabi ne amma shi karama wani lokacin ma baka san abin zai faru ba Allah ne kawai zai karrama ka na na taɓa ba ku labarin ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mata da ta yi tafiya ta yi hijira daga garin Makka ta tafi Madina ita kadai ce ga azumi a bakinta ga hanya mai tsayi ga wahala lokacin shan ruwa yayi ta kusa halaka babu komai a tattare da ita na ci Allah maɗaukakin sarki kawai sai ta ji wani abu yana yana kamar daga sama ana zuro mata wani tana duba sai ta ga guga ne da ruwa a ciki ta kama gugan nan ta sha tun daga lokacin har ta mutu bata ƙara zinƙi ruwa ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka wannan kisar a cikin Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ush shaitan ita lokacin da abin ya faru ta san ta san hakan zai faru bata sani ba to haka karama take amma mutum ya ce ai Allah madaukakin sarki ya bani karama duk lokacin da nake so zan tashi kamar kamar tsuntsu ko kuma zan ma abu kaza wannan ya fi kama da matsafi ne zai haka eh matsafi ne zai haka ba karama ba ce saboda haka harkar bada magani babu wani harkar babu wani babu wata karama ba harkar bada magani harkar bada magani yana da alaka da kwarewa da mutum yake da ita a harkar da bincikensa da kwarewa da yake da ita shikenan sai ya samu amma kawai saboda wani abu ka ji mutum ya ce wa kawai shi tofi zai ya baka maka maganin cuta ɗari ba ɗaya saboda Allah eh saboda shi yana da karama akan wannan yana da karama akan wannan kuma aje ai talayi talayi ana ta abubuwa abubuwan gaskiya dai akwai matsaloli da yawa a cikin su Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya samu dace irin waɗannan maganganu da yawa mutane ba sa so a rinka faɗa saboda abubuwa ne da yawa mutane sun sun riga sun shiga ciki amma abu ne da in ana bayanai irin wannan insha Allah ta'ala za a rinka fahimta insha Allah ta'ala ko da dai kadan aka samu suka fahimta to yawa tun da daman qalilun minhum duk komai za ka kaɗan ne ake iya abin nan da yawa ba su fahimta ba Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله